tana yi ita ma to na'am wa mimman khalaqna ummatun yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun Allah madaukakin sarki yana cewa daga cikin abin da muka halitta akwai ummatun wata jama'a wanda yahduna bil haqqi suna shiriya bil haqqi da gaskiya wa bihi ya'dilun kuma da shi gaskiyan ne suke yin adalci wannan kamar yadda muka sha faɗa a baya malaman tafsir da yawa sun yi magana akan cewa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama da al'ummarsa su ne wanda ake nufi da mimman khalaqna ummatun yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun din akwai wanda suka ce manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ma kamar wani magana da kasa da yake yake da ya karanta wannan aya sai yake cewa to kun gani wannan da ku ake kamar yadda Allah ya ba wa waɗansu kafin ku irin wannan inda Allah ya ce wa min qaumi Musa ummatun yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun daga cikin mutanen annabi Musa ma akwai waɗansu jama'a waɗanda yahduna suna shiriya bil haqqi da gaskiya wa bihi ya'dilun kuma da shi wannan gaskiyar ne suke yin hukunci har su yi adalci a ciki wato wa bihi yahkumuna wa ya'diluna to saboda haka sai aka cire maganar hukunci din sai aka faɗi ma'anar abinda in an yi hukunci ina ake so a gai shine adalci sai ce wa bihi ya'diluna wato wa bihi ya'diluna fil hukmi kenan a mun sani kamar yadda muke gaya mana ibnu abi hatam yayi riwaya daga sayyidina ali ibn abi talib alaihi salam yana cewa a yahudu sun kasu kashi 71 dukkanin wannan 70 da 70 din baki ɗayan su ɗan wuta ne sai guda ɗaya ce a ciki ita ce za ta tsira ita ce sai ce Allah subhanahu wata'ala ya ce wa min qaumi Musa ummatun yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun to waɗannan su ne waɗanda za su tsira sannan sai ce ita kuma nasara su kuma sun kashi kashi saba'in da biyu su ma dukkanin su saba'in da ɗaya in wuta ne sai ɗaya ce kaɗai za ta tsira ita ce wacce Allah subhanahu wata'ala ya ce minhum ummatun muqtasida wato su ne suna akwai wata jama'a a cikin su wacce take tana kan daidai amma dai wa kasirun minhum sa'a ma ya'malun to sannan sai ce sannan ni kuma al'ummata za su kasu wato sannan al'ummar annabi muhammadu sun da maganar zancen na sayyidina ali ne amma akwai hadisi wanda shi ma irin kalar wannan din ne sai dai malaman hadisi huffaz sun ce wanda ake cewa kullu hafin nar din to shi wannan yana da rauni a wajen maganar kasancewarsa mawqufi ko kuma daga shi ya zama marfu'i da manzo daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma dai shahararren hadisi ne wanda ya zo a cikin zantukan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan sai ce mu kuma al'ummar mu za ta kasu kashi saba'in da uku duk biyun baki daya duk saba'in da biyun baki daya duk yan wuta ne sai ɗaya ce yar aljanna wacce maza Allah sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi yace allati ana alaiha wa ashabi aw ma ana alaihi wa ashabi abinda nake kai ni da sahabbaina to shine sai sayyidina Ali yace kuma to shine mu kuma shine inda Allah subhanahu wataala yace wa mimman khalaqna ummatun yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun wa ya'dilun wato daga cikin abin da muka halitta akwai wasu al'umma jama'a wanda ya haduna bil haqqi suna shiriya da gaskiya wa bihi ya'dilun kuma da shine suke yin adalci a wajen hukuncin su na'am والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون amma waɗanda wanda suka dangane yanke da ayoyinmu suka karyata ayoyinmu sanastadrijuhum wallahi da sannu za mu musu istidraji min haythu la ya'lamun ta inda ba su sani ba istidraji din nan abinda ake cewa istidraji malamai suna ce masa wai kiwon ragon layya ko kuma a ce kiwon ragon sarkin fawa idan yana kiwata rago ba wai dan yana son ragon bane ayi haka kawai ko kuma in kana kiwon ragon layya me ne manufarka da shi yanka shi to wannan abin shi ake cewa istidraji ko ko ka faɗa ka ce da hausa ka ce shigo shigo ba zurfi za a yi shigo shigo ba zurfi wa mutane a ce a taho a taho a taho har sai an zo inda za a kama su sannan sai a kama su kuma a aya da take zuwa a gaba ita ce take fasara wannan ta baya din sanastadrijuhum za mu musu istidraji min haythu la ya'lamun ta inda bustani ba wa umli lahum kuma zan yi musu dakaci in kyale su a cikin abin da suke ciki inna kaidi wallahi ka sani lalle shi kaidi na ku sani cewa kaidi na in ji Allah matin mai tsananin karfi ne kaidullah a da makrullah malamai suna fasarta shi da cewa shiri da iya tsari na Allah madaukakin sarki Allah subhanahu wataala dama ya faɗa ya ce innahum yakiduna kaidan yace kuma wa akidu kaida da yace wa makaru wa makara Allah والله خير الماكرين ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم إنا دمرناهم أو أنا دمرناهم وقومهم أجمعين saboda haka shirin Allah mai tsananin ƙarfi ne ɗan adam ba zai iya da shi ba a cikin wannan ayoyi guda biyu idan ana magana akan istidraji malamai suka ce wato abin da ake nufi idan mutum yana cikin aikin banza sai ya ga abubuwa suna faruwa gare shi marasa kyau to wannan abun ma alkhairi ne idan yana aikata aikin sabo amma ya ga wani abu yana faruwa gare shi na aikin banza wato na marar kyau to ya gane cewa Allah yana nufasa da alkhairi ne dan ya daina shine shekul islam yake cewa ruhul adab yace ma'asiyatun turisu dhullal khairu wa ta'atun turusu kibran sharru yace ba siya saban Allah da yake turisu zullan aw zullan wanda yake yake gadarwa mutum kaskanci da wulakanci khairu to alkhairi ne wa ta'atun amma duk wani bin Allah wanda turisu kibran take gadarwa mutum girman kai sharru yace to ita kuma sharri ce saboda haka idan kana saban Allah yana misali ka je ka dan taba kayan wani a biyo ka da duka a jajjefe ka a maka wannan akai abin da kai ta layin surukanka wannan abun kunyar kannan matarka su fito suna cewa ga wani nan yayo sata wannan abun ya sa ka ji ka daina yi to alkhairi ne haka to haka kuma amma dukkanin wani aikin alkhairi wannan kenan wajen magana aikin alkhairi wasu kuma suka ce a fasarar wannan shi wannan baitin aka ce a'a ai wai saban Allah da zai sa ka koma zuwa ga Allah ka yi tunanin cewa wannan abun da kai ba daidai ba ne ka koma istighfari ka zama na Allah ka daina aikata komai to wannan saban Allah ya zama maka kila na samun alkhairi amma kuma bin Allah da zaka yi wanda zai ƙara ma ɗagawa ya ƙara ma girman kai ya ƙara ma rena magabatanka ka rika ganin kai ka fi kowa ko kai kowa ma bai iya ba sai kai to wannan abin shi kuwa sharri ne a wajenta saboda wannan sharrin ta inda zaka gane a ciki shine wannan wannan abun da zai gadar ma da girman kai girman kai ne shine ya halakar da fir'auna shi ya halakar da shaytan ma farko fasajadu illa iblisa me aba wastakbara wa kana min al-kafirin da yake ya girman kai yace ai ana khairun minhu na fi shi alkhairi to don haka kaga idan mutum yana aikata aikin sabo Allah subhanahu wata'ala yana masa tsawatarwa ta wasu hanyoyi daban-daban sai ya gane Allah yana nufarsa da alkhairi ne amma idan yana so ya masa istidraji sai ya bashi ya ta aikata sabon kuma ya ta lullube shi da suturarsa idan mai mulki ne yake yin wani abu wanda ba shi da wannan yake yin abun da bai dace ba Allah subhanahu wata'ala sai ta kara masa haɓaka a wajen mulki ɗin wani abin da zai baka mamaki ba shine kana yin zaluncin amma sai Allah ya ɗauki sanka ya sa wa talakawan duk sanda za su ganka suna ihu suna murna suna sanka kuma suna gasuwa suna ƙonuwa a zuciyarsu ba amma Allah ya sa musu sanka a ciki to istidraji ne Allah yake yi wannan ba wani abu bane kar ka ɗauka cewa ai wai an yarda da abin da kake ne ba wani abu bane to haka kuma idan kuma kai mai ilimi ne malami ne za ka zo Allah subhanahu wataala yana ya baka ilimi ka ɗauke shi kai wani abu da shi na daban wata hanya na daban ko ka rika saban Allah a cikin wannan ilimin kuma Allah ya lullube ka daga wannan ya baka nufuzi a cikin al'ummarka ya baka magana in an yi in an in kai magana za a saurara amma duk wannan ba fa Allah yana nufin cewa ya yarda da abin da kake yi bane ba Allah ya yarda da abin da kake bane ana magana ana cewa sanda Allah subhanahu wataala annabi Musa alaihi salam da shi annabi Harun da suka yi addu'a inda annabi Musa yake faɗa yana cewa wa qala Musa rabbana innaka atayta fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayati dunya rabbana liyudillu an sabilik rabbana tmis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawu al'azab al'alim qala qad ujibat da'watukuma fastaqima wa la tattabi'anni sabila alladhina la ya'lamun wannan ayar aka ce da yayi addu'ar annabi Musa da yayi addu'ar annabi Haruna yace amin ya Allah kai ka ba wa fir'auna da jama'arsa zinatan kayan ado na nan duniya wa amwalan da dukiya fil hayati duniya rabbana li yudillu an sabilik Allah dan fasa fatar ne fa a cikin tafarkinka rabbana tumis ala amwalihim Allah kai shafe akan dukiyoyin nasu washdud ala qulubihim ka ƙara nauyi da tsanani a zuciyarsu zukatansu fala yu'minu hatta yarawul azabal alim kada su imani har sai sun ga azaba mai radadi qala kad ujibat da'watukuma aka ce an ansa addu'a ta ku fastaqima amma ku samu istiqama ku tsaya a haka din to wasu suka ce a hakan sai da aka dauki lokaci mai tsayi kuma suna ci gaba da gana musu azaba Allah bai bada umarnin a fita ba tukuna sannan a hakan ma cewa aka ku fita ku bar garin ku basu su ne suka nemi sai sun bi su annabi Musa ba cewa aka yi to ku fito waje ku je bakin gari ba to kaga Allah subhanahu wataala yana nuna cewa amma duk da haka ga abinda Fir'auna yake yi ai babu abinda gana musu azabar da yake yi din kashe yaran da ake yi a bautatar da su da ake yi da cin mutuncin da ake musu da hana su yanci da ake yi duk ba wanda aka daina kuma Allah ya ce wa Annabi Musa ya karbi addu'a su shi da dan uwansa dan haka haka wannan abin yake muslim yana riwayan wani hadisi daga Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu Bukhari ma ya ruwaye shi daga abu musa al'ash'ari radiyallahu anhu yana cewa inna Allah la yumli lizalimi hatta idza akhadhahu lam yuflithu wa qara an-nabi sallallahu alaihi wa sallama wa kadhalika akhdhu rabbika idza akhadha al-qura wa hiya zalima inna akhdahu alimun shadid a wannan a wannan hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa inna Allah la yumli lizalimi Allah yana yin dakaci da saurare ya dakata ya bar su ya kyale su ya saurare su ko kuma ka barka sai ya kyale su yana yin kyaliya lizalimi ga mai azzalimi hatta idza akhadahu sai kuma fa duk lokacin da ya kama shi lan yuflitu ba zai iya kwacewa ba manzo Allah ya karanta fadar Allah da yake cewa wa kadhalika akhdhu rabbika idza akhadha alqura haka nan ne kamun ubangijinka idza akhadha alqura duk lokacin da ya kama alƙarya wahiya zalima idan ta zamanto azzalima ce wato mutanen alƙarya din suka zama sun yi zalunci inna akhzahu alimun shadid lalle rikon Allah alimun mai tsanani ne shadidun kuma mai tsanani ne har wayo mai radadi ne mai tsanani ne wato anan ana ma maganan malaman hadisi suna cewa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo wannan fadar wannan hadisin sai ya daga hannuwansa guda biyu daidai kafin ya ja ayar yace inna allaha la yumli lil zalimi hatta idza akazahu sai haka kaman irin ka kama mutum ka shake din nan hatta idza akazahu lam yuflitu kaman ka shake abu haka haka suke ruwayan hadisin yanda aka yi lokacin da aka zo fadar wannan abu ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد تصور haka haka yake ولا يحسبن الذين كفروا أن ما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما kar su zaci cewa wai mun yi musu dakaci ne wannan dakacin shine alkhairi gare su a'a mun kyale su ne don su ƙara lodin zunubi don haka in Allah subhanahu wata'ala ya yi wa mutum istidraji wannan istidraji din nan duk da kaji an ce wajen kazzabu bi ayatina amma har yanzu yana nan yana yana yawo yana jan gezarsa muddin kaga kana aikata aikin banza wanda ka san wannan abun ba halaliya bane a shari'a ka san wannan abun ba daidai bane amma kaga kana cikin rufin asiri baka haduwa da wani ibtila'i na rayuwar duniya wanda zai zama kafara a wajenka ba wani abu wanda kake yi kana ganin wannan abun kaman ba komai bane to istidraji ne ake ma in ba sa aka ci ba wallahi to wannan shine babban hatsarin da ake ciki kuma istidrajin nan in ana yi ba Allah ba sai maka zai yi ba ai istidraji ne fa ake maka ko mafarki ne kaga an yi sai ka dauka ma baka ma san ma ba za ma ka gane ma mai ma wannan ma'anar ba za ka dauke shi ma mafarkin da zaka kula da shi ba saboda haka sai kaga mutum yana kan gaskiya yana kan gaskiya amma yana cikin kuntatuwa na rayuwa haka kuma zaka ga wani kuma yana kan ƙarya amma yana cikin walwala na rayuwa amma mu abin da za a gani da an ga mutum yana sa a ce aiwa ne yanzu yana sharafi ba ba san wannan abin shi ba shine ma'auni ba a wajen Allah shi ba ma'auni bane a wajen Allah dan wannan yana da wadata a ce shine yafi zama na Allah wannan bashi da wadata a ce shine bai zama na Allah ba haka bane wani abu ne wanda kowa za a iya bawa to shine Allah subhanahu wataala yake cewa to waɗanda suka zamanto sun karyata ayoyin mu sadastadrijuhum min haythu la ya'lamun za mu musu istidraji ta inda ba su sani ba sannan Allah ya ce wa umli lahum ya ce wa umli lahum kuma zan basu in musu dakaci inna kaidi lalle hakika kaidin nan nawa fa matin mai tsananin karfi ne dan adam ko kuma mutum ba zai iya kwacewa ba ba zai iya kauce ma wannan shirin na Allah madaukakin sarki ba na'am أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين أولم يتفكروا yanzu ba za su yi tafakkuri ba ne su tsaya su duba su yi tunani a cikin yanayin da ake so su gane na rayuwa da kuma abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi ma bi sahibihim min jinna lalle wannan mutumin nasu ma min jinnatin bihi babu hauka ko rashin hankali a tare da shi ko kuma babu aljanu a tare da shi in huwa illa nazirun mubin bari ma dai shi ai ba wani bane illa nazirun sai mai gargadi mubinin mai bayyana wannan gargadin da ake masa wannan ayar da ire-irenta ayoyi ne waɗanda suke nuni akan gaskiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma tabbatarwa da manzancinsa da kuma nuna cewa abin da ya zo da shi gaskiya ne da kuma nuna kariya ga manzon Allah muddin lokacin da za a taɓa shi Allah subhanahu wata'ala a irin waɗannan ai kaga sun faɗa sun ce وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون suka ce ya kai wannan wanda kake cewa an saukar masa da wani abun ambato alkur'ani to innaka la majnun kai mahaukaci ne shi ne Allah subhanahu wataala yake ga mana nan kamar irin wannan awalam yatafakkaru ba za su yi tunani bane ba bi sahibihim min jinna ai babu hauka tare da shi nur wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun haka ne wa ma huwa alal ghaibi bi banin wa ma huwa bi qawli shaytanir rajim saboda ai zancen shaytan shine ai zancen aljani shine ai yake zuwa ga wanda ba shi da hankali saboda haka wa ma sahibukum bi majnun ba shi da hauka a tare da shi sannan kuma akwai inda Allah subhanahu wataala yake cewa summa tatafakkaru ma bi sahibikum min jinna in huwa illa nadhirun lakum bayna yaday azabin shadid ba za su tsaya ku duba ku gani mana ai babu wani abu na hauka a tare da shi a balli ma ne shi in shi nazir mai gargadi ne gare ku bai ne dai azabin shari gabanin azaba wacce ta zama mai gargadi wannan yana nuna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama babu wani abu wanda suke zargin sa da shi a tare da shi dan haka irin waɗannan ayoyin suna nan sun zo da yawa a cikin alkur'ani wanda Allah subhanahu wataala yake nuna kariya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in sun ce abu kaza ne yace ba wannan bane suka ce a abin da yazo da shi waka ne Allah subhanahu wataala ce wa ma huwa biqauli sha'ir qalilan ma tu'minun suka ce to zancen boka ne Allah ya ce wa ma wala biqauli kahin qalilan ma tadhakkarun tanzilun min rabbil alamin yace wa ma allamnahu shi'ra wa ma yanbaghi lahu in huwa illa dhikrun wa qur'anun mubin suka ce ai mutum ne yake koya masa yace wala kan na'lamu annahum yaquluna inna ma yu'allimuhu bashar lisanul ladhi yulhiduna ilayhi ajamiyyun wa hadha lisanun arabiyyun mubin ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد ولنا آيين بسنا مقرأ عشان يندى أكي كاري من ذا الله صلى الله عليه وسلم أقولنا أدرى سمو من أن تتبع وسك أن تكين إلى إيرانسو wannan matsayin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko a cikin gidansa haka Allah subhanahu wataala yake masa a cikin gidansa hira ce ta tsakanin miji da mata amma idan aka yi wani abu wanda yake zama bai dace da matsayin manzon Allah ba sai Allah subhanahu wata'ala ya saukar da aya akan haka matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce ya Rasulullah bai samu ma ba za ka rika ba mu kayan ado da kayan kwalliya ba wanda sauran jama'a suke sakawa wasu matan da matan su mazan ba su kai ka ba ma amma matan su suna samun walwala suna jin daɗi suna sa kayan ado mu ko ba ma sawa Allah subhanahu wataala ya saukar da aya yace ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidna alhayata ad-dunya wa zinataha fata'alayna umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jalila wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wa dar al-akhirah fa inna Allah a'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima wannan ayar ayoyin nan guda biyu Allah suka ce ya Allah ya ce masa ya kai wannan annabi ga yawo matanka in rayuwar duniya suke so da adanta ka ce musu to ku zo zan ji yadda ku daɗi kowace in ba ta abin da take so kamar ka ce yanzu kowace zan ba ta jari wa sarrif kunna farahan jamila amma zan sake ku saki wanda yake mai kyau a ciki ba tare da wulaganci ba wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu amma idan Allah da manzon Allah kuke so wa daral akhirah da gidan lahira daral akhirata fa inna Allah a'adda lil muhsinati minkunna ajran azima lalle Allah ya tanadi lada mai kyau ga babban lada ga waɗanda suka kyautata ayyuka a cikinku suka ce dukkanin su sun zaɓi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana hira tsakanin sa da shi da matarsa hirar an yi maganar maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji ta a waje sai ga Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da aya wa idza asarra nabiyyu ila ba'di azwajihi haditha falamma nabba'at bihi wa azharahu Allah alaihi arrafa ba'dahu wa a'rada an ba'd falamma nabba'a hadhihi qalat man anba'aka hadha qala nabba'ani al-alimul khabir yayi labarin da ita labarin aka ji shi a waje sai gashi sai ai kin faɗi maganar da na faɗa waye baka labari sai Allah ne ya bani labari nabba anil alimul khabir saboda haka hira da za a yi tsakanin miji da mata ma idan za a dan taba wani abu na janibin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu da sai kaga Allah subhanahu wataala ya saukar da aya akan wannan dalilin da aka sa haka saboda haka haka yake nan ma yace awalam ya tafakkaru yanzu ba za su yi tafakkuri ba su duba su gani su yi tunani ma bi sahibihim min jinna babu wani abu na sha'anin hauka ko rashin hankali a gare shi in huwa illa nadhirun mubin shi lalle mai gargadi ne kuma mai bayyana gargadin abu shaykh yana riwaya daga qatada a cikin fasaran wannan aya yana cewa wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya hau kan dutsen Abu Qubayl ya kwana yana kiran waɗansu daga cikin yana kiran ƙabilu ƙabilu na ƙuraishawa sai ce ya ku banu fulan ku ji tsoron Allah mai abu kaza mai abu kaza lalle in ba ku ji tsoron sa ba fa zai muku kaza zai muku kaza zai muku kaza amma idan kuka bi shi kuka ji tsoron Allah zai yi muku abu kaza na ni'ima zai muku kaza zai muku kaza zai muku kaza sai sai kuma ya gama sai sai ya bani kaza kuma su ku kuma ina kuke ku zo fa Allah subhanahu wataala yana kiran yayi sai sai da ya kwana yana kiransu a wannan to anan ne shine sai mushrikai da quraishawa waɗanda ba musulmai ba suka rika cewa ai lalle mutumin nan naku fa wata kila sabin hankali ya same shi dan jiya kwana yana ta ihu yana surutu akan dutse shi ne Allah subhanahu wataala ya aka ce sai saukar da wannan aya ce awalam yatafakkaru yanzu ba za su tunani su gani bane ba bi sahibihim min jinna lalle hakika babu hauka a tare da shi to wannan ta iya yiwa ya zama haka amma ta iya yiwa kuma irin wannan abun ya maimaitu da yawa sun maimaita sun sha faɗa cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama akwai tabi a tare da shi kamar yanda dama haka sunnar su take a wajen annabawa magabata in huwa illa rajulun bihi jinna fatarabbasu bihi hatta hin qala rabbin surni bima kazzabun ai kaga akwai shi da yawa a cikin alqur'ani kuma ma dai gashi abinda Allah subhanahu wataala yake cewa kazalika ma atal ladina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun atawasaw bihi bal hum qawmun tagut ma atal ladina min qablihim min rasulin kafin su ma ba wani wanda zai zo na daga manzo illa qalu sahirun face sai waɗancan mutanen nasu sun ce mai sihiri ne aw majnun ko ce mahaukaci ne kaga ai muna magana akan mutanen annabi Musa alaihi salam ko suka ce wa qalu ya ayyuhas sahir kai ya bai sihirin nan matsafin nan ud'u lana rabbaka bima ahida indaka innana la muhtadun roƙa mana ubangijin kamara wai a ce masa kai matsafi haka ake gaya masa to sai dai ko dai mai sihiri ko kuma su ce mahaukaci kaga shi annabi nuhu ce ma ya suka ce masa in huwa illa rajulun bihi jinna ai hauka ne a tare da shi saboda haka haka abun yake ma atallazina min qablihim min rasulin illa qalu fa sai sun ce sahirun mai sihiri ne au majnun ko mahaukaci Allah ya ce wai atawasau bihi shin sun yi wa junansu wasiceceniya ne da haka sun yi wasiya ne ma ƴan uwansu in za su tafi su ce kuma in kun zo ku ce kaza Allah ya ce a ko daya balhum qaumun tsagu kai dai kawai mutane ne waɗanda suka zama to karkatattu to shi kuma karkata karkatacce dama ko bai san labarin wani karkataccen ba shi ma sai ya karkace kamar wancan karkataccen saboda haka haka karkata take dama kamar yadda aikin alkhairi ai yanzu kaga sai kaje sai mutum ya aikata abu sai kaje an ce ah kamar irin abin da kaza da kaza kamar irin abin da wani yake yi ba tasallu kake yi ba ba kai kake kirkira ka yi wa kanka wannan abun ba amma aikin alkhairi haka yake kama haka aikin banza ma haka yake da kama to Allah subhanahu wataala ya gaya mana wannan dan haka kenan irin wannan abun ba lallai sai ya zama musamman akan wannan riwayar da muka yi ta katada na cewa manzon Allah ya kwana yana kiransu ba a'a magana ce wacce take dama da daddiya a wajensu suna yawan faɗa kuma Allah yana ta ƙara maimaita musu akan wannan kamar suwa ma sahibu kun bi majnun ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun aw lam yatafakkaru wa bi sahibi min jinna thumma tafakkaru wa bi sahibikum min jinna da ire-iren waɗannan ayoyi in huwa illa nazirun mubin shi ba wani bane in banda mai gargadi mubin kuma mai bayyana gargadin nasa na'am أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون
نعم أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون a wannan aya Allah subhanahu wata'ala yake cewa a walam yanzuru yanzu ba za su yi duba ba ne fi malakuti samawati wal ardi a cikin ainihin sarautar Allah da take cikin halittar sama da ƙasa halittar sammai da ƙasa wa ma khalaqa Allah min shay'in da abinda Allah subhanahu wata'ala ya halitta na kowane irin abu ne wa an asa kuma ba za su duba su gani ba wata kila ma ya kusanta an yakuna qad iktaraba ajaluhum cewa ajalinsu ya kusanta ya zama gashi ya zo fa bi ayyi hadithin ba'dahu yu'minun yanzu kuma wani zancen ne za su gaskata da shi bayan alqur'ani wani magana ne za a faɗa kuma ta zama an gaskata ta bayan alqur'ani babu wani zancen da za a iya gaskatawa in banda fiye da zancen Allah in aka karyata alqur'ani to kuma babu wani zancen da ba zai da zai tsira kai a cikin wannan aya Allah subhanahu wata'ala yana so a lura da halitta baki daya ta sama da ta ƙasa shi Allah subhanahu wata'ala abin da yasa yayi halicce ka dan ka gane akwai aya a cikin wannan abun shi yasa a cikin kan kuma yace sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu alhaq za mu nuna musu ayoyinmu a cikin sansanin duniya da kuma ma a cikin kansu su kansu har sai ya bayyana gare su cewa Allah shine gaskiya sannan zaka ji Allah subhanahu wataala yana cewa afalam yanzuru ila samai fawqahum kayfa banaynaha wa zayyanaha wa ma laha min furuj wal arda madadnaha wa alqayna fiha rawasiya wa anbatna fiha min kulli zawjin bahij tafsiratan wa dhikra li kulli 'abdin munib ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نظيف رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتة wannan dukkanin su ayoyin Allah ne ba za su duba zuwa ga halittar sama bane a saman su yaya muka gina ta yaya muka shimfiɗa ta kaifa bane na hawa zayyana ha ya muka kawata ta ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين muka sa mata ado ne ga masu kallo in ka daga kai ka kalli sama sai ka ga tana burge ka sannan wa hafizna hamin kulli shaytanir rajim ya muka gina ta ya muka kawata ta gashi kuma mala halin furuj babu hudoji a jikinta wal arda madadnaha sannan su duba kasa su ga ya muka muka shimfida ta wa alqaina fiha rawasiya yaya muka ajiye manya-manyan duwatsu a kanta kafaffu wa ambatna fi min kulli zawjin bahij sannan muka fitar da tsiro daga cikinta daga dukkanin abin da zai zama tsiron abu ne wanda zai zama aure wato mai kyau bahi wanda yake mai kyau in an kalla an gani za a ga yayi kyau ya bada yabanya abubuwa biyu wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun to Allah yake to wannan fa duk gaba ɗaya tafsiratan abu ne wanda za a lura da shi wa zikra li kulli abdin munib sannan yake wa nazzalna minas sama'i mun saukar da ruwa daga sama ma an mubarakan fa ambatna bihi jannatin muka fitar da gonaki a cikin wa habbal asid da kwayar da ake girba wan nakhla basika da kuma da dinai da kuma manya manyan wasu tsayi la haqalun nadhif rizqan lil ibar wannan duk abinci ne a wajen ku wannan duk abin da za a lura da shi ne na ayoyi sannan wani waje Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab akwai wannan ayoyi ne ga ma'abuta hankali akwai inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'u an-nasa wa ma anzala Allahu minas sama'i min ma'in fa ahya bihi al-arda ba'da mawtiha wa bassa fiha min kulli dabba wa tasrifi riyah والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ودنا بك آيوين ga masu hankali ya dawo sai a raƙumi ma wannan da muka halitta a faran zume da ibili kai fa khuliqat ya muka halitta ta raƙumin nan raƙuman nan ya muka halitta su wa ila sama'i kai fa rufi'at sama ya muka daga ta wa ila jibali jibali kai fa nusibat duwar wani ya muka kafa su wa ila al-ardi kai fa subihat ƙasa ya muka shimfide ta waɗannan duka ayoyi ne malakut an ce mulki mai girma wasu ce fa'alut ne daga mulk saboda haka mubalaga ne kenan shiga ne na mubalaga kamar ka ce gundumar mulkin mutum ko ka ce gundumar sarautar Allah da take halittar sama da ƙasa khalaqa samawati bi ghairi amadin tarawdaha ya halitti sama ga ta yanda kake ganinta amma ba tare da ginshikai ba wanda kuke ganin su kullum ina gaya mana ina cewa injiniya suna cewa da zaran fadin ya kai ko mita ko sha hudu ne ya kamata a sa columns ko a yi waye ko a yi abubuwa tsakiya ginshikai ko a yi a masu raftan karfe ko laika dai haka dai wato abinda ake so a nuna wato akwai fadin da ba amma kalli sama ka gani ya aka yi ta bigairi amadin taraunaha an yi ginshikan amma ba kwa ganin su tunda ya ce bigairi amadin taraunaha wasu sun ce akwai ginshiƙen ku ne ba ku gani wasu kuma sun ce ba tare da ginshiƙen da za ku gani ba amma ga tana an yi ta ai to a walam yanzu rufi mana kuti samawati wal ardi yanzu mutane ba za su zama sun yi sun yi sun duba su gani ba a cikin ainihin sarautar Allah da take cikin halittar sama ya aka yi aka yi ta a tsarin kwaikwayo sun taba cewa bari su kwaikwayi sama an taba kwaikwayon sararin samariya ba taba kwaikwayon sa ba wannan wani abu ne daban wanda in ka kalla zaka gani to abinda ake so ka lura da shi kenan kai kanka sannan da kuma halittar ƙasa ita kanta din yanzu ƙasar nan idan ka ci gaba da tonon rami kana tonawa zaka iya yin gini in ka tafi zaka iya samun ruwa idan ka je inda ke da ma'adini zaka iya samun ma'adinin a can saba in ka je inda ke da fetur a ƙasa in ka je inda ke da fetur zaka tona ka sartaro har fetur din saboda albarkar da Allah subhanahu wataala ya sa a cikin halittar ƙasa ita kuma saboda haka ita wannan ta sama ka kalla ka gani ta burge ka ka gane cewa wanda ya yi ta mai iko ne akan komai nan kuma ƙasa ka gani ka amfana da ita ka yi shuka ka fito ka rasa ya ake yi a ciki liyakulu min samarihi wa ma amilathu aydihim amma ai ba hannuwansu ne suka yi ba kai kai ne a fara'aitun ma tumnu an tun tafi kuna hu amma nun khalifun a fara'aitun ma tarusu an tun tafi kuna hu amma nun zari'un su waye yake yi a fara'aitun ba Allah zai kashe an tun an zaltu mu min almuzni an nahnu almunzilun Allah ne yake yi yace a fara'aitun an-nar allati turun a antum anshatum shajarataha am nahnu almunshi'un Allah ne yake shi ne yake yi a ilahun ma Allah babu ba wani ubangiji in ba Allah ba to wannan ya kamata ka gane sarautar Allah a cikin halittar sama da ƙasa wa ma khalaqa Allahu min shay'in da ma abinda Allah ya halitta na komai wannan duk tun daga jikinka zaka iya ganewa ina gaya mana cewa a jikinka zaka iya ganewa ka ce idan ka sa harshenka harshenka guda ɗaya shi yake rarrabe maka abubuwa da yawa ya mayyaze ma ɗaci ya mayyaze ma tsani ya maryaje maka bauri ya mayyaze ma zartsi ina jin ai da zartsi da bauri ba ɗaya bane ko to kwa kun gani za ka sha abu ka ce akwai zartsi ka sha ka ce akwai bauri za ka sha ka ce akwai zaki ka sha ka ce yayi gishiri ka sha duk da harshenka haka in ka kalli idanka a jikin idanka daga nan jikin idan akwai wata filta da take tace ma kaloli idan zaka kalla zaka ga akwai kore akwai fari akwai ja akwai shudi akwai baki akwai ruwan ƙasa akwai meye duk da idanka amma kallo ɗaya zaka yi ma idan sannan farin ma zaka ce wannan fari ne amma in an tambaye ka kai mention sai ka ce irin farin ruwa ko irin farin gishiri akwai wannan bambancin ka gani haka in ka ce yanzu misali idan an ce idan an ce ai wane baki ne ai kaga ba irin bakin tukunya bane ai ko sai kaga irin wannan bakin daban kuma da aka ce wane fari ne kuma ai ba irin farin fenti bane ai so wannan abun duk daga halittar ka ne abun da ake magana akai shine wa ma khalaqallahu min shay'in awalam yaru ila ma khalaqallahu min shay'in yatafayyu zilaluhu an al-yamin wash-shama'il sujadan lillahi wa hum dakhirun amma a haka din suna yin sujada ga Allah madaukakin sarki wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu to wa an asa kuma sannan su gane cewa fa ya kusata an yakuna qad taraba ajaluhum watakila fa lokacin su ya kusanto abinda ake nufi anan qad taraba ajaluhum malaman tafsir sun fade shi da maganganu da yawa akwai riwayar da aka yi daga ibnu abbas wacce ibnu jarir yayi yana cewa ibnu abbas ya ce qad taraba ajaluhum dinnan shine da cewa za a je badar wato a badar ne wannan kisan da aka musu a badar yayin da wasu suka ce a'a ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce bu'istu wasa'atu ka hataini an aiko ni da ni da tashi alkiyama kamar waɗannan yatsu guda biyu din ya daga asabbaba dinsa da kuma alwusta dinsa da ni da tashi alkiyama an aiko mu kamar haka ne shine annabin karshen zamani bayan sa ba wani annabin saboda haka abinda aka yi gaba a baya can a duniya ba za a yi shi nan gaba ba duk da shi sa'id yana ce mana wai tun suna yara ake cewa saura shekara biyar a tashin duniya shi ga shi yanzu har ma ya tsufa amma dai ba a yi ba ko kuma yace cikin shekara biyar din ko cikin ayyamul lahi ne wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun fi yawmin kana miqdaru 50 alf sana wata kila ko irin sa ne oho to wannan dai shine abin da ake magana akai wa an asa an yakuna qad iktaraba ajaluhum kuma ma wasu malaman sai suka ce abinda wannan ayat take nufi wa an asa ya kusata an ya kuna ya kasance kadikta raba ajaluhum lokacinsu ya zo shine na cewa ai baka san ran da zaka mutu ba to tunda haka ne kuwa ai watakila kuwa baka san yaushe ne tunda baka san ran da zaka mutu ba to ai kullum a kusa take kenan mutuwar kadikta raba ajaluhum fa bi ayyi hadithin ba'dahu yu'minun shin yanzu da wani zance ne za su imani bayan sun ƙaryata alqur'ani bayan alkur'ani ya zo musu to kuma akwai wani zance ne wanda za su za su imani da shi babu wani zance tun da aka kare ta alkur'ani na'am man yudlilillahu fala hadiya lah wa nazaruhum fi tughyanihim ya'mahun man yudlilillahu fala hadiya lah wa nazaruhum aw yadharuhum fi tughyanihim ya'mahun wanda duk ya zama Allah subhanahu wa ta'ala ya kautar da shi daga barin tafarkin daidai fala hadiya la to wallahi ba wanda ya sai da shi kamar na je ne maganar da muka yi man yahdi Allah fa huwal muhtadi Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi a irin wannan akan man yudlil falan tajid lahu waliyan murshida man yahdi Allah fa huwal muhtadi wa man yudlil falan tajid lahu waliyan murshida man yahdi Allah fa huwal muhtadi wa man yudlil fa ulaika humul khasirun man yudlil Allah fala hadiya la wanda Allah subhanahu wata'ala ya batar da shi ba wanda ya isa ya shirye da shi sannan wanda kuma Allah ya shirye da shi babu wanda ya isa ya shirye da shi din ba wanda ya isa ya batar da shi shine inda Allah subhanahu wata'ala yake gaya mana cewa ma ba za ka baka isa ka shirye da wanda kake so ba innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha ko kaje yake walakin Allah yudillu man yasha'u wa yahdi man yasha Allah shi yake shirye da wanda ya so ya kuma batar da wanda ya so to wanda Allah ya shiryar din ba wanda ya isa ya batar da shi wanda Allah wanda Allah ya batar ba wanda ya isa ya shiryar da shi inda ba don wannan ba ba yanda za a ce a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ganin sa kadai ya isa ya kankare maka duk wata tsatsar zuciya ya isa ya ciccibo maka kafirci tun daga tushe ya isa ya sa ruwa ya ambaliya ya wanke maka shakku da kokwanto akan ku kallon sa kadai kallon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana keta wasu hijaban da idan da za a kawo su kowane ɗaya mai gwabi ne wanda sai an yi tafiyar shekaru da yawa kallon sa kadai zai yanke wannan hijaban amma saboda Allah shi ke shirye da wanda ya so sai suka zauna da shi musu wannan ba akai wa aka ce wani bawan Allah akwai wani sarki ya je wannan din kabarin Abu Yazid al-Bastami sai ke cewa a cikin ku akwai wanda ya taba ganin ganin sa ko akwai a cikin almajiransa ko kun taba jin wani zancen sa sai aka ce eh akwai sai wani tsoho ya zo ce eh na taba jin sa ya ce duk wanda ya gan shi to ba zai shiga wuta ba sai sarkin ya yi dariya ya ce a hawa kuma ai wannan ai labari ne ai annabi sallallahu alaihi wasallama gashi nan manzo Allah amma an ganshi an shiga wuta balle wani sai wannan dattijo yake masa a'a ranka ya dade yace ai waɗannan mutanen ba su ga manzon Allah a matsayin rasulullahi ba yace abinda suke ganin sa kawai Muhammadu ibn Abdullahi yatimu Abi Talib Muhammadu dan Abdullahi marayan gidan Abu Talib kadai abinda suke kallon sa da sun ganshi a Rasulullah su ma da ba za su shiga wutar ba ai kada haka ne su Abu Jahal da waye da sauransu ai kaga a wajen yaki ma da manzon Allah din suka mutu amma kaga musu ganshi a matsayin wannan ko kuma ga munafikai wanda ake sallah tare da su akai amma kuma wani daga cikin su Allah subhanahu wa duk da gatan da aka yi masa manzo Allah ya bada bayatin sa yaje ya masa sallah ya dauke shi ya sa shi a kabari ya tsaya a kabarin akai addu'a amma Allah subhanahu wa ta'ala sake ya saukar da aya yace wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabrihi innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasiqun kara ƙara yin sallah a ɗaya daga cikin su wanda ya mutu tun daga yanzu har abada kar ba ka tsaya a kabarin saboda sun kafirce da Allah da manzo Allah kuma sun mutu suna fasikai amma manzo Allah ne ma ya masa sallah a ruwayan da aka magana a kai to dan haka kaga anan shine abinda ake magana a kansa wato shi ma kenan da ya ga manzon Allah a matsayin manzon Allah kaga wannan shi ana sallah da shi amma akwai abin da ya kulle a cikin zuciyarsa wa idza ja'ukum qalu amanna wa qad dakhalu bil kufri wa hum qad kharaju bihi sun shigo da kafirci ne kuma sun fita tare da shi to irin waɗannan kaga wannan zaman da suka tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai musu amfani ba kenan a nan wajen to kaga kenan in ba haka ba ganin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya isa duk ya warware wa mutum komai ya warware masa dukkanin matsala to amma saboda shari'a ta Allah ce shi yasa sai zaman to ba su shirya ba innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha ba za ka shirya wanda kake so ba sai wanda Allah subhanahu wataala ya shirya wa cikin irin wannan ne shine Allah subhanahu wataala yake ga mana ne ce man yudlilillah wanda kuma Allah ya batar fala hadiya la ba wanda zai zama ya shiryar da shi wa nazaruhum kuma za mu rabu da su fi tughyanihim a cikin wannan tughyan batan su ya'mahun suna imuwa suna kidimewa wato sun rasa inda za su sa kansu domin suna cikin bata wanda yake mabayyani wannan Allah subhanahu wata'ala ya ya yi tsawatarwa ne a cikin wannan aya akan abun da mutanen da suke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama din akwai hauka a tare da shi na'am
يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو فقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا موتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون نعم يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون أتكلم أن آية الله سبحانه وتعالى هنا سوى يسألونك سنة تنبيرك عن الساعة أبساتاش القيامة أيان مرساها يوشيني تبتوتا قل كجايا مسكتي إنما علمها عند ربي ni wannan ilimin nan nata to ai yana wajen ubangiji na ne la yujalliha li waqtiha ba wanda yake zama ya yaye ta ga ainihin wannan lokacin nata illa huwa sai shi Allah shi kadai saqulat amma fa ta yi nauyi fis samawati wal ard ko da a cikin sama da kuma ƙasa la ta'tikum illa baghta sai dai ba za ta zo muku ba sai a ba shiri akwai mutane da suke cewa wannan aya la ta'tikum illa baghta iya nan wajen to wannan shi kadai ya fi ko ina ma fargaba la ta'tikum illa baghta ana wata riwaya daga katada ana ciko da kito bari mu je ne yas'alunaka ka annaka hafiyun anha suna tambayar ka akan labarinta ka annaka kai ka ce kai ne hafiyun wanda ya kewaye da sani anha akanta wannan hafiyun din da wannan jimla ta yas'alunaka ka annaka hafiyun anha akwai maganganu da yawa na malamai akai wanda a sharhi za mu faɗe shi qul inna ma ilmuha inda Allah ka ce musu ai ilimin ta a wajen Allah yake walakin na aksaran nasi la ya'lamun sai dai mafi yawan mutane ba su sani ba cewa lalle ilimin tashi alkiyama a wajen Allah kawai yake yas'alunaka anis sa'ati suna tambayar ka ran tashi alkiyama ayyana mursaha yaushe ne za a yi ta irin wannan kaga Allah subhanahu wataala ya gaya mana a wani wajen yana cewa yas'alunaka anis sa'ati ayyana mursaha fima anta min dhikraha ila rabbika muntahaha innama anta munziru man yakhshaha amma sai ce ka annahum yawma yarawnaha lam yalbasu lam yalbasu illa ashiyatan aw duhaha amma sai su ga sanda suka ganta sai su ga lam yalbasu su ma zauna a duniya ba illa ashiyatan sai marece kadai suka yi aw duhaha ko kuma lokacin hantsi kawai suka yi saboda la ta'tikum illa barta kuma sannan akwai inda Allah yake cewa yas'aluka an-nasu 'anis sa'a qul ilmu qul innama ilmuha indallah ko wa ma yudrika la alla sa'ata takunu qariba wato alai suna tambayar ka tashin alkiyama yaushe ne Allah subhanahu wataala abinda ake bukata kai imani da cewa za ta zo amma yaushe za a yi ta wannan a barwa Allah shi yasa a hadisin Jibrilu dan a dakatar da mutane tunda ya zo ya koya mana ne kamar yadda manzon Allah yake atakum yu'allimukum dinakum ai da aka zo aka tambaya ce fa akhbirni anis sa'a manzon Allah sai ce mal mas'ulu anha bi a'lama min as-sa'il ai wanda ake tambaya bai kai wanda bai ci wanda yake tambayar sani ba sannan kuma yana daga cikin ilimomi guda biyar wanda Allah ne kadai yake banta da sanin su inda Allah yake cewa inna Allah indahu ilmu sa'a wa yunzilu al-ghayb wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun ma za taksubu gada wa ma tadri nafsun bi ayi ardin tamut waɗannan abubuwa guda biyar ba wanda ya san su sai Allah Allah shine yake da ilimin tashin alkiyama shi yake saukar da ruwan sama shi ya san abin da ke cikin mahaifa kuma sannan babu wani rai wanda ya san me zai yi gobe sannan ba wani rai da ya san wani gari zai mutu wannan komin yadda ka yi ilmu sa'a kaga ai ba taɓa yin gigi an ce ga da za a yi ba sai dai aka faɗi alamomin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya faɗa wa Jibril haka sai Jibril ya ce to fa akhbirni an amarakiha amaratu ha dinnan dinnan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake na farko zaka ji an talid al amatu rabataha wa an tara al ufat al urat al alata ri'a al sha'i yatatawaluna fil bunyan idan cikin alamomin sa zaka ga cewa baiwa ta haifi uwar gijiyarta ba ana nufin baiwa a halitta ta a ma'ananta ba a'a ana nufin malamai suka ce idan ya zamanto ya ta fi karfin uwa abinda take so ita uwar za ta bi don haka uwar ta koma baiwa yar ta koma ita ce uwar gijiya to yana daga cikin alamomin tashin alkiyama to kuma yanzu sai ku auna ku gani kuma sannan sai ce wa ansar alhufatul uratul alata ku ga waɗanda suke tafiya ba takalma masu tafiya ba takalmi al'urat masu tafiya tsirara al'ala talakawa ri'a ashai masu kiwon dabbobi da ba su wuce haka ba amma yanzu ya tatsawaluna suna tsawaitawa suna ne suna gasar tsawon gini suna gasa ta tsawaitawa a wajen gini to in kaga haka shi ma yana daga cikin alamomin tashi alkiyama sannan kuma daga alamomi da yawa wanda suka zo a ciki wanda an in an hada ashratu sa'a da alamomin tashi alkiyama da ake faɗa suna kaiwa wajen guda 50 ko ma fiye da haka na yanayin alamomi different different daga hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ya faɗa da lafuzza kala kala to amma wannan alamomin dan haka kai imani akan za ta zo abinda ake bukata kenan ba yaushe za ta zo ba wa yunzilu al-ghayb sannan Allah shi yake saukar da ruwa ba wanda ya sanya za a yi ko da zaka ji an ce ana sa rai a gobe a katsina za a yi ruwa ko kuma kada an yi ka ce mutanen nan sun yi wannan ka ce ai Allah ya ce wa yanzu gais kenan sun sani ba su sani ba digo nawa zai sauka na ruwan sun sani in ya sauka zai yi amfani ko ba zai yi amfani ba sun sani in awa nawa zai yana sauka sun sani zai yi rusau ko ba zai yi ba zai sa ai ambaliya ko ba zai yi ba ashe dai wa yunazzilul ghaib Allah ne kada ya sani kenan wa ya'lamu ma fil arham aka ce shi sa abin da ke cikin cikin mahaifa sai a ce ai yanzu ana yin scanning har ma a rika cewa ga abin da ke gashi nan yana motsi da ransa ai namiji ne ma amma wannan kuma mace ce ma akai ko dan haka wannan ayar ma ai wata kila ko ta daina yayi dan yanzu wa ya'lamu ma fil arham da aka san abin da ke cikin cikin mahaifa din an ji an ce namiji ne amma namijin dogo ne ko gajere dogo ne ko gajere mai kauri ne a jikinsa ko ko siriri baki ne tas hulik ko ko fari ne tas malami ne ko jahili ne sarki ne ko talaka ne dan kasuwa ne ko marar abu ne mai arziki ne ko ko dan wuta ne ko dan aljanna ne wa san wannan to wa ya'lamu ma fil arham tana nan kina Allah ne kada ya sani to haka wa ma wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun ma za taksubu gadan ba wani mutumin da ya san abin da zai yi gobe abin da kawai zamu iya cewa gobe insha Allah ta'ala zamu tashi da azumi tun da Ramadan bai kare ba wannan duk mun sani zamu yi sallar asuba in Allah ya kai mu zamu yi sallar azhar in Allah ya kai mu zamu yi la'asar in Allah ya kai mu zamu yi magriba in Allah ya kai mu zamu yi isha in Allah ya kai mu har mun samu dama mu sallar tarawih duk zamu yi wannan akai iyakacin abin da za a yi kenan ko to ya za a yi wajen tafiyar da wannan abin daga safe zuwa rana me zaka haɗu da shi da wadawa zaka gani da wadawa zaka ji me zaka ji me zaka shaƙa me zaka hanga wata kura zaka bade ka mene zaka kauce za zaka bi ta wannan hanyar ko ba zaka bi ta nan ba ta hanyar unguwa kaza nake bi in zan je waje kaza ka tafi hanyar ka tarar an datse hanyar ana aikin titi ka canza layi ka koma wata ba duk daga cikin sharon din wannan saboda haka wa mata dri nafsun ma kasibu gara yana nan yana aiki wa mata dri nafsun bi ayi ardin tamubba wanda ya san a garin da zai mutu to wannan kan kuma ko katsalandan ba a yi ba a wannan kan dan duk gotsan shishigin ba ba a yi ba ba wanda ya san abin da za a yi Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu unsa wa ma taghidu al-arham wa ma tazdad wa kullu shay'in indahu bi miqdar alimul ghaibi wash shahadati al-kabir al-muta'al sawa'un minkum من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار كبو يني ددري كو كبتو أتيري ددرانا ددي يني أوجان الله ورسول صلى waɗannan ayoyin suna nuni akan su ne ake magana akan ka kalli yanda sha'anin ubangiji yake ana cewa wani mutum daga cikin magabata sai mafarki da mala'ikan mutuwa sai ce masa mala'ikan mutuwa tun da kai ne kake daukar rai shin ni yaushe zan mutu sai ya masa haka ya nuna masa ya biyar da gari ya waye sai ce to to shekara biyar ko wata biyar ko kwana biyar ko ko ma sa'a biyar yanzu ya rage mu to sai ya tafi aka ce sai ya wajen al-Imam Muhammad bin Sirin ya shahara da fasarar mafarki da ya je ya ga masa ce a'a yau ai akrama kallah abin da yake nufi ai abu biyar ba wanda ya san su sai Allah su yake nufi inna Allah indahu ilmu sa'a wa yunzilu al-ghayb wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun ma tasibu gada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut dan haka shi ma bai sani ba yake so ya ce maka khamsatun la ya'lamuha illa Allah shine abin da yake nufi akai to wannan shine abin da ake magana akai saboda haka akan maganar tashin alkiyama din nan za mu tsaya a nan wajen ya sami raka da sa'ati ayyana mursaha kul inna ma ilmuha inda rabbi la yujalliha li waqtiha illa hu insha Allah gobe za mu ci gaba da sharhin sabulat fis samawati wal ardi har zuwa karshen aya din kuma sai mu ci gaba daga sauran inda aka ci gaba insha Allah alhamdulillah alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa kunna linahtadiya wa an hadana Allah ma sha Allah la quwwata illa billah allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahulu bi bainana wa bain ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bi jannatik wa min al-yaqini ma tahwin bi alayna masa'ib ad-dunya الدنيا ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا واجعل الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا طالبا إلا علمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها سلام إلا قضيتها يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين